بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا أيها المؤمنون إن من أكبر الحقوق وأوجبها على المسلم حق الوالدين ولهذا قرنه سبحانه بحقه قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بل أوصى جل جلاله بالإيسان إليهما وصحبتهما بالمعروف ولو كانوا كافرين ولكن لا يطيعهما في معصية الله والإشراك بالله كما قال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك وكان من صفة الأنبياء عليهم السلام الله التي مداهم الله بها بر الوالدين كما قال عن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا عباد الله المقصود ببر الوالدين الإنسان إليهما بجميع الوجوه الإنسان قولا وفعلا الإنسان بالكلام الطيب وكبط الصوت وصلة المستمرة وصلة المستمرة والإنسان بالخدمة وبذل المال وقضاء الحوائج والرفق بهما بمراءة المشاعر وجبر الخواطر والبوس عن رضاهما وتعسير محبوباتهما أيها المؤمنون لقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مركبة في بر الوالدين محذرة من حقوقهما فمن ذلك قول الله تعالى وقرأ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا ففي هذه الآيات يأمر سبحانه وتعالى بعد الأمر بالعبادته والنهي عن الشرك به ببر الوالدين والإنسان إليهما وطيب الكلام معهما خصوصا حال الكبر حيث يضعف الوالدين والدان ويحتاجان إلى مزيد عناية وخدمة وقد يصدر منهما ما لا يتوافق مع رغبة الابن وينهى سبحانه عن نهرهما والإجلاز عليهما حتى إنه سبحانه وتعالى نهى عن مجدد التعفف لهما الذي هو علامة على عدم الرضا ثم يرسم جل وع- وعلى صورة بليغة للرفق بليغة للرفق جناحه لفراقه جنوها عليها ثم يأمر سبحانه وتعالى بالدعاء لهما جزاء ما قدم للولد حال صبره من عناية والتربية كما ورد الأحاديث الكثيرة في فضل بر الوالدين وتحريم حقوقهما ومخالفة أمرهما حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله كما في صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم لرجل أحي والداك قال نعم ففيهما فجاهد متفق عليه ففي هذا ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين من الجهاد وأمر هذا الرجل بالرجوع إليهما وترك الجهاد تطوعا ونبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم له هل لك أهل باليمن قال نعم أبوي قال أذن لك قال لا قال ارجع إليهما فساذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما أخرجه أبو داود أخرجه عامر وأبو داود وصحه ابن هبان وفي هذا الحديث وجوب استئذان الوالدين حتى في الخروج للجهاد في سبيل الله فكيف بغيره فكيف بغيره حتى في الجهاد في سبيل الله فكيف بغيره يا إخوان وفي سنن ابن ماجه وفي سنن النسائي أن جاهمة السلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغضب وجئتك أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم فقال ألزمها فإن الجنة تهتر إليها وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجم عنكم ثم رجم عنكم ثم رجم عنكم قيل من يا رسول الله قال قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ولما ماتت أم إياس بن معاوية بكى فقيل له ما يبكيك يا إياس قال لي باباني مفتوحان إلى الجنة وقال لك أحدهما اليوم والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرا وسعيد من وفق لبر والديه والإحسان إليهما فإن في برهما خير الدنيا والآخرة وشقي من من أكهما وخالف أمرهما وأكذبهما وسيندم لا محالة في الدنيا أو الآخرة عباد الله إن بر الوالدين دين يدل البار ووفاء دين يدل البار ووفاءه وكما تدين تدان وإن من ثمراته العاجلة أن يدل الإنسان ذلك في أولاده فيبره أولاده ويوسن إليه كما بر لوالديه وأحسن إليهما وهذا أمر مشاهد وإن لم يثبت بذلك حديث صحيح أيها المؤمنون أو أيها الشباب بر, بر الوالدين دين لا ينقطع بموتهما ولله الحمد بل هو متصل بعد الموت بالدعاء لهما وصدقة عنهما وصلة رحمهما والإنسان إلى صديقهما فقد أخرجه إمام آمر من حديث مالك بن ربيعة العسلمي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به قال نعم خصال أربعة الصلاة عليهما والاستغفار لهما والإنفاذ عليهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبالهما فهذا الذي بقى عليك من برهما بعد موتهما فينبغي لمسلم أيها الإخوان أن يكثر من دعائه لوالديه وأن يتصدق عنهما ويصل أرحامهما ويكرم أصحابهما اللهم ارحمنا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغيرا وإنا على برهم أحياء وأمواتا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ‘yan uwa masu girma ‘yan uwa imani rana ta yau mun gabatar da hudu ba a kan zumunta yau hudu babu tana magana a kan abin da ya shafi kyautatawa ko abin da ba wasu yake cewa biyayyar uwaye ɗaya daga cikin ibada mafi girma bayan haƙƙin allah subhanahu wa ta'ala da manzansa ba wani mutum mafi haƙƙi a kanka a duniya sama da ma'aifanka uwaye uwaye ne ba a samun canjinsu ba su da tamka idan ka kuskura baka rabauta da uwayen da suka haife ka ba to kai asarar da babu irinta a duniya da lahira haka ya kamata mu kiyaye ya daga mafi girman haƙi wanda Allah ya wajabtawa kowane musulmi shine haƙin uwayensa ba wanda ya zo duniya ta ruwan sama kamar Allah Allah ko akwai shi kamar karan Allah wani abu ne da yake fadawa a ruwa ko akwai wanda ya zo haka nan duk wanda ya gani a duniya wata uwa ta turkusa ta haife shi da haka Allah ya wajabta haƙƙi mafi girma bayan haƙƙin Allah da manzan Allah akan kowane musulmi shine haƙƙin uwaye kuma wajibi ne kowa ya gaba da wannan haƙƙi abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki yakan hada su da juna din Allah madaukakin sarki yace a bauta masa sai yace a kyautata ma uwaye din da Allah madaukakin sarki yace a tsaye da sallah sai yace a bayar da zakka haka waɗannan abubuwan guda uku suke a jere to ba zai yiwu ka yi wa Allah bauta ka ba da haƙin Allah ba ka ba da haƙin uwa da suka aihe ka ba kun ka tsere gaban Allah ba zai yi ba ka yi aikin baban gadi dole ne ya zama to kamar yadda kake kokarin ba da haƙin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da haƙin uwaye da haka Allah madaukakin sarki ya hada haƙin bautarsa da kuma haƙin uwaye akan ƴaƴansu a gurare daban-daban cikin alƙur'ani misali cikin suratul nisa aya ta 36 Allah maɗaukakin sarki ya ce abota ma Allah kada awa Allah shirka amma uwa ya kyautata musu ubangiji subhanahu wata'ala yayi wasiya mai girma akan uwaye a zauna da su zama mai kyau a kyautata musu ko da uwayen ba musulmi bane ko da kafirai ne ko da kana ganin kai musulmi ne su arna ne har yanzu haƙƙin aihuwa da yana da akanka mudiba annabin Allah Ibrahim khalilur rahman alayhi salam idan kana jin wani mutum mafi tsananin ibara da tauhidin Allah a banka sababa kamar sayyid na Ibrahim manzo Allah ma da kanshi ta aka mishi fattabi millata Ibrahima shi ma ta aka yi koyi da shi kai ma ka bi tafarkin annabi Ibrahima hanifan dan shine mai keken tafarki mai zuwa aljanna ba karkata bai daga cikin masu shirka amma sai gashi Allah ya kama na ya hikayo to mana labarin sa inda ya zauna gaban baban yana magana ta ladabi da jan hankali da nasiha a cikin suratul maryam ne da ban mace ba ko yana ya baba la ta'budu shaytan inna shaytana kana rahmani asiya ya abati inni akhafu an yamsaka azabu min arrahman fa takuna lishaytani waliya sai da ya gama wa'azin nasiya uban ya dauki wata kalma ya ce mishi aragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kuma kan namu kake zaji kake kyamasu la illan tantahi la admannak idan baka bar bacin gumaka ba zan jefe ka da muguwar kalma ce kai shege ne ma idan mahaifin ka ya sake shege ne waye sai warware magana ko kuma tsitsi ne maka albarka wahadin ni maliya ina so ka kaulace mini ba na son ganin ka zamani mai tsawo duk da wannan mummunar kalma bai yi mummunar kalma sai ce salamun alaik qala salamun alaik baba amincin Allah tabbata a gare ka babu kalma mafi girma a duniyar zaka mutum sama da wannan kuma yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan je in ci gaba da neman ubangiji ya maka gafara kaga a nan gurin Allah yana karantar da mu duk yadda uwaye ka suka yi magana mai zafi to taka da za ta fito ta zamanto mai sauki ta zamanto mai taushi ta zamanto mai ladabi ta zamanto mai sanyi duk yadda suka gaya maka mummunan kalma baka da damar fushi tun da uwayen ka ne haka wajibi ne ba da haƙin uwaye a wata sura Allah madaukakin sarki cikin suratul luqman yace yayi wasiya ga kowane dan adam dangane da uwayen shi ya kyautata musu Allah sai ya gabatar da uwa ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahan domin mahaifiyar taka ta dauke ka cikin rauni bisa rauni lokacin da ta samu sabon ciki ta sha wahala cikin ya tsoha ba akwai wahala duk wani abin da take so ta ci ba za ta iya ci ba kai mata sukan samun kiris idan sun ɗauki ciki wallahi wata za ta baka tausayi da abin da ta yi amai abin da ta yi amai abin da ke burge ta yanzu ba ta iya cin shi saboda cikin naka ne wannan matsalar ta same ta ba ta iya barci mai kyau wata ma sai ta shaƙi kazanta ko dush za ta ji daɗi wata sai ta ci laka ko mu gani ba wata ci gawayi wata ta tambayi abin da babu shi ta ce shi take so yau duk wannan bala'in ta same shi ne sakamakon kai da kake ɗauke a cikinta da ta haihu ta huta amma da ka zo duniya karsa duk wanda za ka wa wato abin bakin ciki sai uwayenka ya kamata ka ji tsoron Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce amma abin da Allah yake so da kai in su uwaye suka tirsasa maka yin wani abin da yake shirka ne ga Allah to wani ne kakkabe su sai ka ce a baba ko ummi wannan haƙƙin Allah ne ba haƙƙin ku bane ku yi haƙuri Allah ya haramta wannan abin shirka ne ga Allah nan kada kake da cewa a'a amma duk abin da uwaye suka ce kai in dai ba saban Allah bane ko kana so ko baka so wajibi ne kai da zaran baka yi ba sai Allah ya hushi da kai ka samu matsala a rayuwarka daga ran nan har ranar da suka huce akan wannan abin da ka musu kila ma kai ka mance su ba su mance ba to wajibi ne ƴan uwa mu sani duk wani abin da uwayenka suka ce kai kawai ma'auni ɗaya ne wannan abin saban Allah da manzansa ne eh to wannan babu dama amma wallahi in dai ba saban Allah bane duk yanda abin ya saba wa san ranka wajibi ne kai shin maka yarka ba sai Allah ya kama ka kuma wallahi kamun Allah akan haƙin uwaye nan take da tun a duniya ba sai ka ji lahira ba al'amuran ka za su dagule su lalace al'amuran ka za su tambade sakamakon ka bata ma ya banka zo daya wajibi ne mu kiyaye akan haƙin uwayen mu da haka yana daga cikin siffar annabawa da Allah ya dora musu tambarin yabo biyayyar uwaye misali annabin Allah yahaya alaihi salam Allah ya ce wa barran bi walidayhi mutum ne bai biyayya ga uwaye shi da haka sai ya kasance mai Allah ya rishi Allah ya ka kisar annabi Isa alaihi salam shi wanda mahaifiyar ba ɗaya ce sai Allah yake gaya mana kisar shi inda yake cewa barran bi walidati walan yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ya sanya ni mai wa da'a ne mai da'a ne ga mahaifiyata Allah bai sani ba wani mugun mutum mara arziki mai saban uwa shi dan duk wanda ke saba uwa shi wallahi bai da arziki idan kana neman matsiyacin mutum duniya da lahira samun mutumin da yake tozartar da uwayen shi mai cusa masa bakin ciki da damuwa mai saba masa akan abin da bai saba wa Allah ba wallahi wannan yafi kowa asara a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam munbari ya taka ya hau yana taka mata takara da yace amin ya taka ta biyu yace amin ta uku yace amin bayan an gama sallah sahabbai suka ce mun ji kai amin sau uku ya rasulullahi me faru yace malaika jibril zo min da wadansu kalmomi guda uku daga cikin su akwai cewa duk mutumin da ya rayu da uwayen shi bai yi aikin da har uwaye suka ji daɗi Allah ya shi shiga aljanna ba wanda mutum tur da Allah ware da shi malaika jibril ya mummuna adda sai manzo Allah ya ce amin ya za ka yi da addar malaika jibril amin kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka rayu da uwayenka baka yi aikin alheri gare suka ji daɗi suka yi farin ciki Allah ya saka aljanna ba da haka ya ku mu'mini akwai nasosi na alqur'ani masu yawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi kyautatawa uwaye Allah ya ce ya zartar da hukunci kana bauta kowa sai shi sai ya ce uwaye a kyautata musu akwai lokacin da uwaye suke kai wani irin yanayin da sai haƙuri ka yi musu masu ki godewa ka ba su rushe ba ka ba su ba a kan abinci suke ci su ce yunwa za ta kashe su wani lokaci ne shi ne lokacin da suka kai tsoha don duk idan mutum ya zama tsoho to yake koma kamar yaro amma kar ka mance lokacin da kake yaro baban ka ba shi da belo amma sai ka ce baba ka sayo min jirgi kuma baya so ya bata maka sai ce to ko ba haka ba dai dan ya kyautata maka sai ka ce baba sai mun mota sai ce to shi kuma ba shi da ko babur duk da yake to kai ma in sun kai wannan tsuwa duk abin da suka ce naka to to dai bata kare wuya ko ko da abin da ba za ka iya bane sai ka ce to shi yasa Allah ta'ala ya ce raddin da za ka yi musu wala ta kullu ma uf malam bawo sai ke cewa ne ya zo ya maganganin shi ce me kace sai ce ko ufun ban ce mai ba in ce kalma mafi karamci akan kalubalantar mutum wala ta kullu ma ufin karkace ma uwayenka ko uf idan suna magana ka yi shiru ko da kai kake da gaskiya suka ce baka da gaskiya ka yi shiru kuma wala tana har huma ka shedinka a ce ka tilla magana da karfi ta ke da uwaye ka kamun tsawa ka shedinka wallahi biyayyar uwaye ko saba musu bashi ne ko da ba a kama ka hadisi ba bashi ne idan ka kyautata ma uwayenka kai ma Allah zai sa ka kyautata ma idan ka saba ma uwayenka wallahi kai ma sai Allah ya baka jarirai yaya wanda sai rama wani mutum ne shi da uban shi girdama take girdama da jayayya har ta kai uban da dan an kama kokowa sai ya dauki uban ya kada yana nan dan faru masu ya hida namiji wata rana ya zo da gaida uban wani abin da ya faru ne fa shi ma jikan ya zo sai wasu muhawara ta kaure tsakanin su uku sai ta koma tsakanin ɗa da jika ko shi uba sai zama ɗan kallo kaka sai zama ɗan kallo sai wannan jikan ya ɗauki baban shi ɗan wake nan ɗan wanda ya kada shi ma ya ɗauka shi sama ya buga shi da ƙasa ya hau ruwan cikin ya ɗauki hannu zai mare shi sai kakan ya riƙe hannu ce a dakata ni ma da ya kada ni bai mare ni ba da ya kada ni bai hau ruwan ciki daga kun bai mare ni ba yanzu tun da ka ɗan ƙara akan abin da ya muni karka yi ƙari na uku don kai ma kila ya amma haka mun fahimci darasin kaga shi kada shi kaɗai ya yi amma da ka tashi ya da ɗoriya shi ɗan shi da ya tashi ya kada shi gaban uban nashi da ya kada kuma ya hau ruwan ciki shi kuma ya daga hannu zai mare shi sai da kakan ya riƙe hannu ya ce a ni ma da ya kada da bai hauruwan ciki na kun bai mare ni ba to wannan haka yake ka kyautata ma uwayenka ko da yake ba hadisi bane maganganun malamai ne biru aba'akum tabirukum abana'akum ku kyautata ma uwayenku kuma ƴaƴan da muka aifa sai su kyautata muku to wannan abu ne wanda yake waƙi ya fara a duniya gurare daban-daban ya kamata mu kiyaye da haka ƴan uwa ya tabbata a cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi haƙoƙin uwaye da kyautata ma uwaye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni mu kyautata musu kuma ya haramta mana mu saba musu akan da abin da bai saba ma Allah ba annabi ya sanya shi kyautata ba uwaye shi ne gaba da jihadi kun san wani sahabi ya ce wa zai yi aikin da zai kai mai jihadi a lada manzan Allah ce ba za ku iya ba ba za ku iya ba ibn bayani ya sula ce idan mutum ya fita jihadi fi sabilillah idan kana so ka yi shi kai kuma sai ka yi alwala ka dauki niyyar azumi ka zo masallaci ka yi ta sallah ba sallama sai ran da ya dawo ka ce assalamu alaikum ka yi buɗe baki za ku iya suka ce ba za mu iya ba haka farlar jihadi take amma sai anan gurin manzon Allah ya gabatar da kyautata ma uwaye akan jihadi a wannan hadisin saboda muhimmancin kyautata ma uwaye Abdullahi ibn Mas'ud yace na tambayi manzon Allah ayyul amala ahabbu ila Allah wani aiki ne mafi soyuwa a wajen Allah sai ce mun as-salatu ala waqtiha mu kula da sallah sallah a cikin lokaci ba wani aikin da za ke wanda Allah ya fi so a duniya sama da kai sallah a cikin lokacinta sai ya ce suna tambaye shi sun ma'ayyin wanne ne kuma ya fi banda wannan sai manzo Allah ce burulwa da daini mutum ya kyautata ma uwaye shi shi ne mafi girma bayan sallah ta farilla ya ce sai na ce kuma sun ma'ayyin sannan sai wani sai ce aljihadi fi sabila sai da jihadi ya zo sannan ta ko jihadin wannan da muka wata farilla shi sai bayan kyautata ma uwaye ya wuce a bangaren farala sannan aka maganar jihadi da aka yan uwa wajibi ne da kyauta ma uwayenmu ya tabbata a cikin hadisi wani namiji ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina neman ka bada uzuri in tafi jihadi manzo Allah ya ce uwayenka akwai wani a raye ya ce mishi na'am sai manzo Allah ce koma gurin sa a ran jihadin ka yake je ka rika musu dawainiya sa aike ka nan su ce da ka yi mini kaza yi mini kaza yi mini kaza mu kuma yanzu ka babanka da kaya kai ka shafa ko saboda kai kana ka dauki kaya to wannan hidimar da kake ya fi kaje da haji fi sabilillah da haka a cikin wannan hadisi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan kyautata ma uwaye yana daga cikin jihadi ya mai da kuma wannan mutum ya koma gurin uwaye shi anan ne jihadi mafi lada yake abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace wani mutum ya yi hijira daga Yaman ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni na zo ne mu tahi jihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi halaka adam bil yaman kana da wani mutum naka na kusa da kai a yaman yace akwai yace wane ne yace uwaye na duka bi suna nan yace to da zaka zo guri na ka nemi uzunin su zaka zo guri na ba tafi jihadi a nan madina sai yace a'a ban nema ba sai manzo Allah ce to koma gurin su in sun baka uzuni ka zo mu tafi in musu baka ba zauna a gurin su a nan jihadin yake abin da nake so fahimta nan mutum zai je jihadi tare da manzon Allah annabi ya nuna mishi ba shi da uzurin ya tafi jihadin sai ya tambayi uwaya ila ga wani abu da ba jihadi ba sai ya tambayi uwaya yanzu kuma kai ba ruwan ka kai babba ne ko uwayanka ba su yi su shawara don ba su waye ba ba su yi civilization ba kai kai ne ka waye ba su yi su shawara ba ba ka neman uzurin sun bulaguro ne ya sun ji baka nan wallahi wannan sabawa tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah ya ce mishi in dai har suna nan to ka je ka ka nemi uzunin su in sun baka uzuni ka zo in ba su baka uzuni ba to wallahi ka je ka ka zauna a gurin su ka kyautata musu shine yafi ka zo mu je jihadi idan har sai an nemi uzuni a gurin uwaye je jihadi ina wani abin da bai kai jihadi ba kai shi ba da uzunin uwayenka ba komin girman ka fa kai da ne kai karami ne a gurin su da haka ya tabbata a cikin hadisi wani wanda ake ce da shi wato jahimatu sulami ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ni na zo ne in tafi yaki amma na zo ka bani shawara sai manzo Allah ya ce hallaka min um mahaifiyarka akwai ta da rai yace kwarai ko tana nan yace je ka ka zauna gindinta ka mata alheri ka kyautata mata fa innal jannata tahta rujlaiha aljanna da kake nema tana can a gargashin mahaifiyarta ka inda aljanna kake nema je ka can tana can to da haka idan muka rima irin waɗannan hadisan suna da yawa ƴan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da wannan al'umma muhimmancin biyar uwaye akwai wani magabaci da ake ce da shi a Iyas bin Muawiya ranar da ma'aikaci ta rasu sai aga ya fashe da kuka aka ce me kake ya kuka yace ina da kofofin da aka bude min in shiga aljanna ta su yanzu ga ɗaya a yau ta kuble babu ita saura ɗaya sai akwai sauran baban ma kila mu rasa duka ko to wajibi ne mu kula to da aka yan uwa masu girma mu sani cewa ita biye da uwaye addini ne addini ne addini ne kuma abu ne wanda idan ka yi shi hallau bashi ne biyan ka za a yi tun a nan duniya sannan idan baka yi shi ba halau a nan gurin ma bashi ne abinda ka yi shi ne za a yi maka ya kamata mu kula da aka yan uwa masu girma biyayyar uwayen nan ba ta yankewa don sun mutu ko da ba su nan tana nan da saura mu koro hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ji wanda malik bin rabi al-aslami ya ruwaito yace wani mutum ya zo gurin manzon Allah yace ya rasulullah hal baki alayya min bir amma waye shay akwai abin da ya rage akan haƙƙin uwaye da zan musu biyayya bayan sun mutu manzo Allah ya ce mishi kwarai kwa abu guda hudu suna nan idan uwayenka ba su da rai to yin wannan ayyukan guda wani daga cikin yi musu biyayya abu na farko ce ka rika yi musu addu'a ka rika tuna da uwayenka kowane lokaci kana musu addu'a kuma ka rika nema musu gafara kana ya Allah ka gafarta ma uwaye nan ka rika zarantar da wani alƙawari da suka ɗauka ba su cika ba ko na bashi ko na bulaguro ko na kyauta ko na wani alheri in dai ba saban Allah bane ka ji uwa ka sun yi alƙawari kar ka yarda rayuwarka ta kare a duniya sai ka cika musu kar ka yarda ka rika cika musu alƙawari wani kuma wallahi bashin ma bai so a biya wani mutum ya rasu aka yi aka yi za a biya bashi da dukiya ɗaya suka ce sun kiya me da suka ce ba ya san ana bin shi bashin yake biya ba kar ku taɓa dukiyar mu ku raba mu wai uban su ya san ana bin shi bashi dan me bai biya ba su ba a raba ba a taɓa dukiyar su to alƙawarin da babanka ya ɗauka ko mahaifiyarka ya daga cikin yi wa uwaye biyayya a duniya ko da sun mutu kai ka zai ka cike wannan alƙawalin ka zartar da hukuncin da suka ɗora wa kansu sannan kuma ka rika girmama abakansu abakan uwaye ka san su wane ne mamaka tana da abakai aminai da ta yarda da su ka san su ka rika ziyartar su ka rika musu kyauta baban ka yana da aminai yana da abakai a cikin gari ko a ƙauye ka rika taimakon su musamman wanda ke ƙauye wallahi wani tsoho abokin babanka in ka aika masa butar alwala sai ya shekara biyar ta talatin na cewa wannan dan aboki na aiko mana ko ba haka ba idan ka ce ka aika mai kwamfule guda yanzu lokacin matsala ka aika mai shinkafa babu guda da masara to wajibi ne mu rike kyautatawa abokan uwaye mu abdullahi dan umar ana tafiya da shi a gaba da wasu mutane yana kan jaki ya sabka ya ci ne rawarin shi ana zafin rana kamar yanzu ya ce a wani hau jakin nan na tsarawarin aka ce ya abdullahi ai mutumin kawai dan abu kaɗan maka ba shi haƙuri yake ba sai ka bashi diya ba ina rawani ya hada zaki ya ce kun san wane ne ko wannan suka ce musu ne bai ce baban shi masoyin babana ne shi ne alaƙar ba baban shi aboki ne masoyi ga babana ya sabka daga abin hawan shi ya bashi kamar kai wani kana tafiya akan moto ko mota kawai kaga wani dan abokin babanka sai ka sabka ka bashi ka ce kai tahi kyauta za ka iya wannan me yasa rashin sanin muhimmancin menene wannan abin shi yasa ba za mu iya ba su sun sani ne sun kwankwada ilimi daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa abin baya ba su wahala mu ma Allah ka tabbatar daga daga mu da haka yana daga cikin biyar uwaye kyautatawa aminan uwayenka da kuma sadar da zumuncin da baka yi shi ba illa dan su ba ka da alaka da wannan mutum amma tun da yana da alaka da su sai ka rike zumunci tsakaninka da Allah tsakaninka da shi fa hadha allazi baka alayka min birrihima manzo Allah ya ce wannan sahabi to wannan shine abin da ya rage ma bayan mutuwar su sai ka yi shi sannan ka zama to mai biyayya ga uwaye haka ya kamata kowane musulmi ya rika biyayya ga uwaye ya rika addu'a ga uwayen shi ya rika sadaka saboda su ya rika zumunci saboda su ya rika girmama abakan uwayensa ya Allah ka gafarta ma uwayen ya Allah ka yi musu rahama ya Allah muna roƙon ka samu daga cikin masu biyayya uwaye kuma Allah ka karba mana qumu ila salatikum yarhamukumullah